إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن تحقيق فضائل كلمة لا إله إلا الله لا بد له من شروط يجب توفرها وهي الأول العلم العلم بمعناها المراد منها نقيا وإثباتا المنافي للجهل المنافي للجهل بذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله الثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الثالث القبول لما اقتبته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من, من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها الرابع الإنقياد لما دلت عليه المنافي لترك, لترك ذلك قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مهتن فقد استمسك بالأروة الوثقى الخامس الصدق الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه, لسانه السادس الإخلاص وهو تسبية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها الآملين بها الملتزمين لشروطها وبغض من ناقض ذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka ‘yan uwa masu albarka wannan kalma ta la ilaha illallah wanda muka saurari muka ji wasu daga cikin falalanta a kutubarmu da ya gabata na wancan mako to tana da waɗansu sharuɗa wanda malamai suka yi nazari cikin nusus na ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fito da su waɗannan sharuɗa guda bakwai malamai suka ce duk mutumin da ya furta la ilaha illallah ba tare da cika waɗannan sharuɗa guda bakwai ba wannan furta kalmar la ilaha illallah ba za ta samar masa da waɗancan falala da aka ambata ba wasu malaman suna kiran su ma da su ne kamar kamar ita la ilaha illallah mabudi ne su kuma waɗannan sharuɗa guda bakwai su ne haɓaran mabuɗin da in aka saka za su buɗe sanin kowa ne dukkanin wani kwaɗo wani abin rufe kullewa yana da haƙwaransa wanda abin da zai buɗe shi sai an waɗannan haƙwaran sun cika in ka karye guda ɗaya da za ka saka ba zai buɗe ba in ka ƙara guda ɗaya in ka saka ba zai buɗe ba to haka nan ita ma la ilaha illallah malamai suka wasafa ta da wannan sifa sai mutum ya fahimci waɗannan sharuɗa guda bakwai ya cika su to shine la ilaha illallah za ta buɗe masa kofan samun falalan da ake samu idan mutum ya yi talaffuzi da ita kenan sai ya hada da waɗannan sharuɗa guda bakwai ya ku bayin Allah sharɗi na farko don tabbatar da falala ta wannan kalma ta la'ilaha illallah wanda ya zama wajibi akan kowane ɗayanmu sai ya cika sharɗi na farko shine ilimi abin nufi da ilimi shine mutum sai ya san ilmanin menene wannan la'ilaha illallah menene ita mutum ya fahimce ta ya fahimci menene ake nufi da ita ya gano abin da ke cikinta na ɓangare guda biyu ɗin nan annafi wal isbat korewa da tabbatarwa wanda wannan ilimin ana buƙatan ilimin da ya kai matakin da zai kore wa bawa jahiltan ma'anan wannan korewa da tabbatarwa da ke cikin ma'anan wannan kalma kamar da Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah kenan saninta ake so ka fara yi ka santa kafin ta yi maka amfani domin ita wannan kalma ta la ilaha illallah wato kalma ce wata ibara ce wacce ta kai makura wajen cikan balaga da hikimomi a cikinta wajen tabbatar da allantakan Allah subhanahu wata'ala da kore dukkan wani abin bauta wanda ba shi ba domin ma'abota gwanin cewa ta fuskan zance suka ce duk lokacin da kake so ka tabbatar da wani abu to in kana so ka kaɗaita shi wajen tabbatarwa to ka fara da korewa korewa in ya zo a farko kafin tabbatarwa ya biyo baya to wannan yana nuna maka kaiwa mubalaga kaiwa makura wajen tabbatar da wannan abin da ya biyo bayan korewa idan misali ko da a hausa idan ka ce ni kai kadai nake yi wa biyayya ba na yi wa biyayya ba na ma wani biyayya bayan kai da wanda ya ce ba na biyayya wa kowa in ba kai kadai ba ai kaga wannan ibara ta biyu ta fi ibara ta farko wajen tabbatar da biyayya ga wannan mutum shi kadai to haka ita ma kalmar la ilaha illallah take domin in ka ce la ilaha ka kore dukkanin wani abun bauta ne komai ma ka kore shi sai ka ce illallah sai Allah shi kadai kenan wannan kalma a tsarinta na balaga na yare da hikiman zance da larabci ita ce kalman da ta fi kaiwa mukura wajen tabbatar da allantakan Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da an hada shi da da komai ba to wajibi ne ka fahimci wannan wanda fahimtan haka zai sa ba za ka taɓa yin wani abu da yake amsa sunan ibada ga wani wanda ba Allah ba kowaye shi kuma komai kankantan abu saboda ka fahimce ta kenan cewa da ai la ilaha illallah babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai to ba za ka kirayi wani ba in ba Allah ba ba za ka tsoci wani inda ba zai iya zuwa ya same ka ba in ba Allah ba da makamantan irin waɗannan ababai na ilahantaka to ba za ka ɗauki ko ƙanƙani ka kai shi ga wani Allah subhanahu wata'ala ba saboda ka yarda cewa la ilaha illallah kuma ka fahimci kenan la ilaha illallah amma in har za ka kai zuwa ga wani to baka fahimci kalmar ba abu na biyu ya ku bayan Allah shi ne yaƙini ita wannan kalma ta la'ilaha illallah idan mutum ya fahimce ta ya santa to ana son ya samu yaƙini akan wannan ma'ana na ta ɗin to ya samu yaƙini akan hakan abin yake domin shi yaƙini shi ne abin da ke kore shakka ya zamo mai faɗan wannan kalma ta la'ilaha illallah ya faɗe ta ne da yaƙini da kuma abinda ita kalman take nuni a kansa ya samu yaƙini akan haka irin yaƙinin da yake tabbace kuma wanda yake ɗauke da imani na gaske irin imanin da shakka baya shiga cikinsa domin a fage na aƙida a fage na imani a wannan babi ba a yadda da azzannu ba akwai abin da wani bangare na ilimi azzannu yana daukan sunan ilimi domin malamai sun kasa ilimi martaba ɗaiɗaiɗai har hawa guda bakwai sun kasa shi kashi bakwai kamar da ko shek muhammad salih al-usaimin rahmatullahi alaihi ya kawo altafansa daban-daban da ya magana akan usulu da kuma ilimi na aƙida akwai ilimi na yaƙini ilimi na yaƙini shine ka san abu cikakken sani kuma ka tsayo a kansa akwai ilimin da ake kiransa azzannu azzannu shine ka fahimci fiye da rabin abin amma baka gama fahimtansa ba to azzannu kenan to wajen kalmar la ilaha illallah in ka fahimce ta to wajen samar da tabbatuwanta a cikin zuciyarka ana so ka a samu 100% a babi na imani dole abinda kai imani da shi sai ya zama 100 bisa 100 ne babu babu koda dugo daya wanda ya fita daga ciki domin in aka samu dugo daya ya fita to shakka ne shiga ciki in shakka ya shiga ciki kuma ya rusa imani don haka wajibi ne a wannan babi sai an samu cikakken imani shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi sai yace thumma lam yartabu iyaka masu imani sune fa kawai waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sannan ko ba sanya kokonto a ciki ba ba shakka ba kokonto a cikin imani duk abinda kaji an ce Allah ya ce annabinsa ya ce to kaji ka karba kana da yaqini wannan abin tabbata kai in ko har da a samu raba kafa komai kankancinsa to baka yadda da wannan kalma ba baka yadda da wannan abu ba da haka la ilaha illallah ba za ta amfanar da kai ba domin baka cika sharadin da zai sa ta baka ta amfanar da kai ba har ka samu wadancan falaloli da aka ambata ta wannan kalma ta la ilaha illallah sannan ya ku bayin Allah abu na uku akwai karba alqabul shine ka karba abinda wannan kalma ta hukunta take hukuntawa ka karɓe shi da zuciyarka da harshenka domin Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani mai girma wurare daban-daban ya ba mu labari na irin yadda waɗanda suka karɓi wannan kalma ta la'ilaha illallahu cikakken karɓa yadda Allah ta'ala ya tsirtar da su ya ba su nasara ya kuma ba mu labarin waɗanda suka ƙi karɓan wannan kalma ta la'ilaha illallahu yadda suka taɓe suka yi hasaran duniyarsu da lahirarsu duk da ƙarfi da daman da suke ganin suna da ita yau ba ta musu amfani ba ishara guda ɗaya da za mu yi akan wannan shine ka dubi kissan annabi musa alaihi salam da manya-manyan jigajigan arnin da ya zamani tare da su ku ga abin da fir'auna ya faɗi a lokacin da annabi musa ya fita da jama'ansa suka a fir'auna ya ɗebo runduna da tawaga suka biyo bayansu a yayin da fir'auna ya hango annabi musa ya ga 'yan jama'an da yake tare da su me ya ce sai ce ai innahum la shirzimatun qalilun su fa wasu 'yan jama'a ne ba su da mulki ba su da kuɗi ba su da yawa ba su da sojoji ba su da makamai a daidai lokacin da fir'auna sojojin da suke gadin gidansa kawai sojoji dubu ɗari ne a ƙarƙashin mulkinsa yana da sojoji miliyan ɗaya sai ga 'yan mutanen da ba su fi ka tara su a cikin matsalacin nan ba su ma kai ba su ne kuma suke fada da waɗancan rundunan amma saboda cikakken karɓar da suka yi mu wannan kalma ta la'ilaha illallah sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya yi ne ya tseratar da su ya rinjayar da su ya khalifantar da su a gidajen da waɗannan da suke jin suna da mulki da ƙarfin suka gina suka raya sai gashi Allah ya zo ya mallaka musu wannan manya-manyan katafaren gidajen na ƙasaita da sarauta da mulki da isa ya zo ya zamo na mutanen da ake ganin da ba su isa ba da mai suka samu wannan nasara shine saboda suna da sun yi cikakken karɓa ga wannan kalma ta la ilaha illallah haka abin yake a kowane zamani annabi musa ya yi da manya-manyan sarakuna daban-daban annabi ibrahim haka ya faru manzan allah sallama a zamaninsa haka abin ya faru kuma haka abin yake ila kiyamis sa'a duk wanda ya karɓi wannan kalma cikakken karɓa da zuciyarsa da harshensa to wallahi tabbas yadda Allah ya tseratar da waɗanda suka yi aiki suka karɓi kalman a baya to haka nan wanda suka zo a yanzu su ma haka Allah ta'ala zai tseratar da su daga dukkanin wani makirci da sharrin waɗanda suke ma'abota shirka da bid'a ya ku bayin Allah abu na hudu shine miƙa wuya jawuwa zuwa ga wannan kalma mutum ya miƙa wuya ya sallama ya jawu zuwa ga abin da wannan kalma ta yi nuni a kansa wanda wannan miƙa wuya da jawuwa ɗin shi ne yake kore tun kuɗe wani abu da kalmar take kira zuwa gare shi kenan dukkanin abin da wannan kalma ta la ilaha illallah ta yi kira zuwa gare shi na kaɗaita Allah da kiran ba za a kira kowa ba sai Allah ba wanda za a rufunawa sai Allah ba wanda ake neman taimako sai Allah ba wanda ake neman agaji sai Allah ba wanda ake neman arziki a wajensa sai Allah ba wanda yake kashewa sai Allah ba mai rayarwa sai Allah ba mai bada aihuwa sai Allah ba mai bada ni'ima sai Allah ba mai iya janye ta sai Allah duk waɗannan kalmomi da ire-irensu wanda wannan kalma ta la'ilaha illallah take ɗauke da su ya zamo mutum ya sallama ya miƙa wuya gare su ya zamo babu guda ɗaya daga cikinsu wanda mutum ya tunkuɗe yake jin cewa wannan ban da shi idan mutum ya yi wannan gaba ɗaya to ya cika sharaɗi wanda yake na shida na na hudu daga cikin sharuɗa na ita wannan kalma ta la ilaha illallah Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma ya kirayi bayi da haka yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku karkata gaba daya zuwa ga Allah mahalicin ku sannan kuma ku sallama zuwa gare shi karka yadda ka raba kafa daga lokacin da ka raba kafa to Allah baya bukatar hidimanka shi Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne daga tarayya da kowa da komai a cikin abin da yake sifansa ne a kuma haƙƙinsa ne daga lokacin da ka haɗa shi da wani komai ƙanƙantar haɗawa to Allah ya fi sha'aninka ba ya buƙata ya ɗaukaka ya tsarkaka daga a cikin haƙoƙinsa a ɗauki wani ɓangare ko da misalin ƙwayan zarra ne a babu wani cikin halittunsa Allah ya tsarkaka daga wannan kuma ya ɗaukaka kuma ba yi buƙatar wannan abu tsarkin Allah ta ɗaukaka daga a masa tarayya da wani abu komai ƙanƙantarsa a cikin haƙoƙinsa domin shi ba shugabanka bane ba sarkinka bane ba mahaifinka bane ba wane naka bane ba kuma malaminka bane a'a shine mahalicci mamallakin kowa da komai don haka ya riga ya tsara doka ne komai nashi shi kaɗai ne dole a tsabtace masa a tsarkake masa to kafin la ilaha illallah ta baka waɗancan fa'idojin wajibi ne sai an samu wannan sallamawa da miƙa wuyan daga gare ka a wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mai yuslimu jahahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lalle dukkanin mutumin da ya miƙa wuyansa ya sallama fuskarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah yana mai kyautatawa ai mun san me ake nufi da kyautatawa kyautatawa shine idan ka tashi yin abunka ba ka tuna kowa ba ka tuna komai wanda kake jiran kawai ya ba ka sakamako ya yadda ya karɓa shi ne Allah wannan shi ne ihsani shi yasa wanda ya kai matakin ihsani a cikin ibadarsa baya buƙatar kallon kowa ko jiran rakamin da wani kai ko ciyarwa zai yi baya baya buƙatar godiyarka innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura godiya ko wani ya maka addu'a ma Allah ya saka da alheri lokacin da zaka ciyar ana so ka cire wannan a cikin niyyarka to mu husni dangane da kalmar la ilaha illallah lokacin da ya furta ta yake kuma kallon ma'ananta da aiki da ita baya bukatan wani ya ce kai ashe wani ya fahimci la ilaha illallah ko wani kaza wani kaza bukatarsa da damuwarsa kawai shine Allah ta'ala ya yarda da shi cewa lallai ya sallama ya miƙa wuya ga la ilaha illallah wannan ita ce kaɗai manufarsa bayan ita baya da wata manufa Allah ta'ala ya ce to duk wanda yayi wannan to faqadistan saka bil urati wusqa wannan hakika yayi riko da igiyan nan mai karfi tsananin karfin da bata tsinkewa abu na biyar ya ku bayin Allah shine gaskiya wajibi ne mutum sai an samu gaskata wannan kalma da abin da suke kunshe da shi a tare da shi kuma gaskata wanda yake kore karyatawa ko mai kankantan wannan karyatawa shine mutum ya furta wannan kalma ta la ilaha illallah da gaske a cikin zuciyarsa a daidai lokacin da kuma zuciyar da harshensa suka dace akan ma'anar harshensa na furta kalmar la ilaha illallah zuciyarsa na kudurta gaskata wannan kalma ta la ilaha illallah amma wanda zai faɗa zuciyarsa tana wani wajen daban harshen yana furta wani abin daban a wannan kuma yana shirme ne ko na bata a kansa lokaci shi yasa da yawa da aka ga mutumin da wai yana tafiya ne yana ambatan Allah ko yana zaune ana ambatan Allah ga carbi ko na dannawa ko na ja amma ana hira har yana shekewa da dariya ko ana gulma da shi ko yana wani abu daban haba bawan Allah ai ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawbihi Allah bai sanya mu wani zuciya guda biyu a cikin a cikin kirjinsa ba in zikiri kake kana zikiri in hira kake kana hira in sayar da sayarwa kake kana yi amma ya za ka yi ka ce kana tasbihi ne da kake fatan zai amfane ka tasbihin da ya cika wannan sharuɗa zuciyarka tana kudurta ma'anan abin da harshenka yake faɗa amma kana ta surutu kana kallon wancan kana dariya kana kaza ba zai yi ba ba zai yi ba kuma ta ina ma za a samu nutsuwan da ambaton Allah yake samarwa to wajibi ne la ilaha illallah a yayin da kake furtata harshenka yana furtawa kuma zuciyanka tana gaskata ma'ananta kaga zuciyarka ba za ta gaskata ma'anan ba sai ta harka hararowa ma'anar da haka kenan wanda yake ambaton Allah yana ambaton Allah ne tare da harshensa da zuciyarsa to wannan shine ambaton Allah da yake amfanar da mai yinsa cikakken amfanarwa abu na bakwai na ƙarshe ya ku bayan Allah daga cikin sharuɗa na wannan kalma ta la'ilaha illallah shi ne so me ake nufi da so malamai suka ce shi ne ka so kalmar sannan ka so abin da kalman take hukuntawa take nuni a kansa sannan kuma ka so ma'abota wannan kalma baki ɗayansu duk wani ma'abocin kalmar la'ilaha illallah matsawar yanayin rayuwarsa maganganunsa da ayyukansa ya nuna da gaske ne ya fahimce ta kuma akan ta yake to ko da a ce kai ya maka ba daidai ba dole ka so shi dolan ka ne ka so shi ko da kai a mu'amala ya maka ba daidai ba to wannan kuma wani abu ne daban tsakaninka da shi amma ne dole ka so shi a dalilin sonsa da ita wannan kalma ta la ilaha illallah wajibi ne ka so kalman ka so abin da take hukuntawa ka so abin da take nuni akai sannan ka so ma'abota kalman na la ilaha illallah waɗanda suka cika wannan sharuɗa nata sannan kuma wajibi ne sai ka e kai kiyayya ka kiyamaci wanda shi kuma ya saba mata wannan dole ne dole ka so ahalu la ilaha illallah waɗanda suka cika sharuɗanta kuma dole ka ƙi waɗanda suka rusa ta suka yi ƙiyayya da ita shi yasa akwai abin mamaki da takeici kaga mutumin da wai ƴan bid'an da suke ganin Allah ya yi kuskure ko akwai wani wanda yake da matsayi irin na Allah kuma wai kaga wani yana nuna musu so irin son da yake nunawa mutumin da ya tsayo akan wannan kalma na ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yiwuwa ba Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka taba samun waɗansu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe suna nuna kauna ga wanda yake fito na fito da Allah da manzansa ba duk wanda yake saba wa Allah da manzansa haramun ne ka so shi a matsayin ka na musulmi Allah madaukakin sarki yace karka ce akwai wanda aka ware yace a'a ko da iyaye ne uwa da uban da suka haife ka in suka yi fito na fito da la'ilaha illallahu wa haramun ne ka so haka nan yayu da ƙannai ikhwan kenan haka nan ashira sauran dangi to balle kuma wani daban ko don harka ta kasuwanci ko harka ta tauta ubangida ko harka ta siyasa ko ta kaza ko ta kaza da makamantan irin wannan ka nuna masa ƙauna a daidai lokacin da shi kuma yake ƙin Allah da manzansa wannan mutum ya aikata haramu kuma alama ce ta ba da gaske ne ya yi imani da Allah ba da ya yi imani da Allah dole ya yi fushi da wanda Allah da manzansa suke fushi da shi wanda yake ƙara bayyana mana ashe so ibada ne so da ƙi ibada ne kuma ibadan ma suna babi na aƙida ne haramun ne ka so wanda Allah da manzansa ba sa so kuma tilas ne ka so wanda Allah da manzansa suke so a babin soyayya ba kai ake so ka zaɓar wa kanka wanda za ka so da wanda za ka ki ba a'a za ka yi so ne a ƙarƙashin so wanda Allah da manzansa suka ce abu kaza ne mutum zai yi a so shi za ka ƙi mutum ne a babin a ma'auni na wanda Allah da manzansa suka ce a ƙi shi daga lokacin da ka yi so ko ƙi ba a wannan ba wallahi ka faɗa cikin mummunan hatsari mummunan bala'i bala'in da ya wuce duk yadda kake tunani domin yana iya kai ka zuwa ga kafirci a dalilin so nasoshin ayoyi da hadisai sun tabbatar da mutum yana iya zama arni cikakken arni yadda muke jin ake ambaton su fir'auna su abu la'aji a matsayin arna wallahi a dalilin so mutum yana zama arni ko da kana ganin shi a sahun gaba a masallaci da haka ya ku bayin Allah wajibi ne sai an samu ita wannan soyayya ga wannan kalma da abinda take hukuntawa da ma'abotanta sai an samu kiyayya ga wanda yake kin wannan kalma da abin da take hukuntawa da kuma wanda yake kin masu ita Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a cikin mutane akwai wadanda suke rikan wannan Allah a matsayin kishiyoyi wa Allah me suka aikata kai ka ce an tambayi Allah ne wani abu suka yi ya zama har sun abinda suka rika ya zama kishiyoyi a gare ka yace saboda yuhibbunahum ka hubbillah suna son wadancan kamar da suke son Allah yana daga cikin alamun kana son mutum kamar yadda kake son Allah shine idan mutum yana son abu ko da abin ya saba wa shari'a ya saba wa dokar Allah ka so shi akan wannan abu to ka so shi yadda kake son Allah kuma fiye da haka kenan dan mutum yana kin abu ko da abin Allah da manzansa suna so sai kai ma ka ki to yanzu wannan shi ka riga a matsayin abin bauta ba Allah ba kuma wannan wallahi abin tsoro yana nan da yawa a cikinmu yana nan da yawa a cikinmu mutum ya ƙi wani saboda ubangidansa na ƙinsa wani ma a harkan ƙwallo na a harkan siyasa ya so wani saboda ubangidansa yana so a harkan wani a harkan ƙwallo ko a harkan siyasa tare da abin da aka suka yi shi ubangidansa ya gina soyayya da wancan ko iyayyan abu ne wanda ba shi da kwata-kwata akan barna ne amma wanda ɗin ya yaje so wancan a haka wanda abu ne da yake kai mutum zuwa ga kafirci da haka wajibi ne wato wannan kalma musanta mu sami yaƙini a kanta mu karɓe ta mu miƙa wuya zuwa gare ta musallama zuwa musallama mata sannan kuma mu so ta mu so ma'abota sonta wannan tilas ne ba ya kamata bane sai ka cika waɗannan sharuɗa guda bakwai kafin la ilaha illallah ta maka amfani amma in babu wannan to zai zama kaman kana waka ne a bakinka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan kalma ta la ilaha illallah mu rayu akan ta ajalin mai zo ya tarar da mu akan ta mu yi talaffuzi da ita zabo ita ce karshen kalmar mu Allah ta'ala ya ba mu ikon furta ma'anonin da suke tabbatar da ita a yayin da za a yi mana tambaya a cikin kabarin mu Allah ta'ala kuma ya tashe mu a cikin tawagan gaba-gaba na ahadu la ilaha illallah a ranar alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu kuma muna isar da ta'aziyya na rashe-rashen da aka yi mana a cikin 'yan waɗannan 'yan kwanaki musamman na waɗansu matasanmu da suke sadaukar da rayuwarsu wajen hidiman addini da Allah ya karɓi rayuwarsu shekaran jiya da safe da limamin moto da kuma ɗayan wanda shine shugaban reshen kuma shine ladani da sa da asuba wannan shi ya kira sallah wannan shi ya ja sallah sun fita kasuwancinsu neman halal Allah ta'ala da kadari za su isa zuwa ga kasuwan bama Allah ya karɓi rayuwarsu muna addu'a Allah ya cikin ya gafarta musu Allah ta'ala ya cika musu ladan ayyukansu na alkhairi da suka rika yi Allah madaukakin sarki kuma ya bamu waɗansu zakakuran matasan da za su mai gurbin su wajen wannan ayyuka na addini Allah ta'ala ya jikan su da sauran yan uwan musulmi da suka rasu baki daya sannan kuma muna addu'a ga marasa lafiyar mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya musamman waɗannan malamai namu da suke fama da jinya bayan su ma akwai ɗaya daga cikin malamanmu a mataki na local government shine malam tahir muhammad tiddan fulani wanda shi ma an yi masa aiki a cikin makon nan da yake fita muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya takaita jinya sannan akwai ɗaya daga cikin yan kwamiti na wannan masallaci kuma ma bal yana daga cikin isko na wannan kungiya ne albarka a matakin local government shine alhaji nuhu musa tama wanda shi ma an yi masa aiki a idansa a jiya da safe shi ma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya sa an dace a cikin wannan jinya da wannan aiki da aka yi sauran marasa lafiyar da ba za mu iya tunawa da su a yanzu ba muna addu'a duka ƴan uwa musulmi Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah ya wata mu lafiyan albarka ya ba mu ikon yi masa godiya akan ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وهم هودة الدين يا رب العالمين اللهم أعنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك وعنهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا وهم حدودنا وثغورنا يا رب العالمين واحفظ رجال أمننا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء يا أرحم الراحمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وعافيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو ارتحل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله